بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من داو زامو cigaba da karatun littafin riyadus salihin wanda muka saba gudanarwa a wannan masallaci mai albarka wanda idan ‘yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna cikin kitabus salam littafin da ke mana bayanin yin sallama da irin nau'o'inta da yadda ya kamata a yi ladabi a koyi sallama wanda kuma idan ‘yan uwa ba su manta ba mun kwana ne a ƙarshen babi na ɗari da talatin da uku wanda ya mai take da babu adabis salam wanda babin da ke gabanmu yanzu shine babi na ɗari da talatin da hudu wanda imamun nawawi ya mashi take da babu istihbabi i'adati salam alaman takarrara liqa'ahu ala qurbin bi an dakala thumma kharaja thumma dakala fil hal aw hala bainahuma shajaratan wa nahwiha wannan babin shi kuma babi ne na mustahabbancin maimaita sallama wancan babin babin ladabin sallama to ladabin sallaman nan babin shi kuma babi na mustahabbancin maimaita sallama alaman takarrara liqa'ahu akan wanda gamo shi ta maimaitu yanzu nan kun hadu minti goma kun sake haduwa minti sha biyar kun ƙara haɗuwa to da ka ga musabbancin kai mai sallama ya maka sallama ayo ba haushe yana cewa wai yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa da haka kakka ce ai wai ai yanzu nawa muka gaisa da shi bari in wuce shi a'a akwai mustahabbancin in an gamu ai sallama in an sake gamuwa ai sallama bi an da kala sun makaraja kamar misali mutum ya shiga wani gu kuma ya fito misali kuna zaune da mutum a kofar gida sai ce da Allah zan shiga cikin gida to idan ya je cikin gidan ko da wani abu kawai ya ajiye yau kwana in ya zo ya ƙara ce maka salamu alaikum kai kuma ka ce mai wa alaikas salam bi'a bi an dakala thumma kharaja thumma dakala fil hal sannan kuma ya ƙara shiga ya shiga yayi ma sallama ya fito ya maka sallama in zai koma ya ƙara maka sallama aw hala bainahuma shajaratun wa nawiha ko kuma wata itaciya ta kange tsakanin su kuna tafiya da mutum sai aka je wani guri sai kai ka bi ta damun itaciya shi ya bi ta hagun itaciya to in kuka haɗu ku yi majuna sallama an fahimta ko Allah ya kai minti uku to amma ya bi ta nan ka bi ta nan to kuna gamuwa ka ce mai salamu alaikum ya ce ma wa alaikum salam saboda muhimmancin yin sallama ana bi hurairah radiyallahu anhu fi hadith al-musii salatahu annahu jaa fa salla thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa sallama alaihi faradda alaihi salam فقال ارجئ فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه an an so daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mashi yadda yace a cikin dogon hadisin nan na sahabin nan mai bata sallah wani mutum ne ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci an gama sallah shi kuma ya zo zai ramuwar sallah da haka yana zuwa sai ya faki kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf salamu alaikum kuma saboda jazaba yana cewa salamu alaikum ya nufi gun manzo Allah ya je zai gaida annabi to kai wasa da sallah ma annabi bai nan ya ga maka balle kai a gaban shi yace to a cikin hadisin nan na sahabin nan wanda ya muna na sallar shi wannan mutumin da yazo yayin sallah annahu jaa wannan mutumin yazo fa sallaye sallah thumma jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama alaihi daga nan kawai wannan mutum yana cewa assalamu alaikum sai tafi gun sayyidina rasulullah yace ma annabi assalamu alayka ya manzo Allah sallama farad alayhi salam sai manzo Allah ya maida mashi sallama fa qala sai annabi yace mashi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah waccan sallar da kai ba sallah bace to kaga nan gun mallin shahid ashe akwai sallar da zaka idan kai ta gama ba sunanta sallah ba ita ce irin sallolin da muke za ga mutum wani tun a bayi yake baro sallar shi ya je tsarki bayan da ya kamata ba wani sai ya zo gun alwala na yake barin sallar wani kuwa sai ya zo gindin masallacin ya ƙi shiga ya nafila ya ƙi shiga ya zikiri a nan zai bar sallar wani koyi ya ji ya kabbara ta idan ya kabbara ta yana gamawa za a ɗauki abin shi a dukkan kuno a jefo mashi da hadisin manzo Allah ya ce idan mutum ya muna ya muna na sallah bai cika ruku'unta ba da sujudinta to yana cewa assalamu alaikum wannan sallar za ta tashi kamar za ta yi sama sai mala'iku su bi ta yanda ka san ana ana tarba-tarba in tsuntsu zai gudu ko ɗan tsako haka mala'iku za su yi mata tarba-tarba a damƙe ta idan aka damƙe ta kawai mala'ikan nan yana damƙe ta sai ya samu fuskarka ya jewo maka ka yi sallah ko to an maida maka a wurka ita kuma wannan sallar nan inda aka jefar da ita sai ta nemi gurin zama da ta nemi gurin zama kawai ce ta zamanta a nan gun za ta dinga cewa zayya'aka Allahu kama zayya'ata Allah ya wulakanta ka kamar yadda ka wulakanta ni haka za ta ta maka ila yawmul qiyamati kuma addu'a ta ansasta ce shi yasa Allah ya wani lokacin ma baka sani ba sai ka kana ta kulla abubuwa na sha'anin rayuwa suna kwancewa talauci ya mamaye ka tashin hankali ta ko ina ya hauka bala'i ga bakin jini ga rigima ga bashi ga talauci kama dan saka ATM din ya matsare ba kudi ka wulakanta sallah tana can tana Allah ya wulakanta ka ila yawul kiyamati kana ganin kana sallah zaka ji lahira baka da sallah koda saboda kai yan faki to da haka wannan sahabi radiyallahu anhu sai ya sallama eh salla irin wannan sallar ifaki kawai sai je ma manzo Allah sallama ya ga da annabi assalamu alayka ya rasulullah sai manzo Allah ce a a ya waji ifal tusalli fa innaka lan tusalli ko ma kai salla ba salla kai ba faraja sai wannan mutumin ya koma fa salla ya ƙara yin irin wannan sallar dai ifakin nan ثم جاء sannan yazo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yema manzo Allah sallama hatta fa ala zalika salasa marra har sai da mutumin ne ya aikata haka ko uku ke sallam yazo gun ma'aiki yema annabi sallama yace sallah ba te ba ko ma ka sake sai da aka haka ko uku to nan mahallin shahidi a hadisin yawaita sallama ya kawo hadisin ne dan yawaita sallama kamar fa yanzu yanda muke dinnan ne zaune mutum ya zo ya sallah ita salamu alaikum ce a kai wannan irin sallah kai ko ba ka saki kuma in ya gama in ya dawo ya sake sallama shi Allah ba ɗan mintuna ba to muhalli shahidi ya kawo wannan hadisin ne dan yanda wannan sahabin ke maimaita sallama to amma fiqhun hadisin shi ne manzo Allah na nuna mana muhimmancin yin sallah kamar yanda aka ce a yi ta shine fiqhun hadisi wannan sahabin da yazo yayin na daya annabi yace koma kai sallah da ya koma he iranta ya koma na biyu yazo ya gaida annabi yace koma kai sallah ba kai sallah ba ya koma na uku ya iranta da ya annabi yace ka koma kai sallah ba kai sallah ba sai ya rasulullah wallahi ni ban iya wata sallah ba in ba irin wannan ba annabi ce da ko ka mutu kana irin wannan sallah zaka tashi a wajen Allah baka da sallah ko daya manzo Allah ya tashi da kanshi yace in zaka yi sallah kaga yanda za a yi manzo Allah ya tada iqama ya kabbara ya karanta mai fatiha ya karanta mai sura ya ruku'u cikakken ruku'un nan bayan yayi ya dauka koyi cikakken tsayuwa ya ta yesu da du guda biyu yace ka gani yanda ake dinna eh to haka ake sallah daga nan ya karanci sallah wajen babban malami to anan ne akwai wata matsala ta biƙu ko na cikin kawaidi akwai ta cewa idan mutum ya zo ya sallah ya karatu mai kyau ya ruku'u mai kyau ya sujada mai kyau amma da ya sallame sallama sallar sai aka ce mai kabbara kabbara harama a cikin sallah mai ce ci ce ban sani ba karatun fatiha mai ita da iqama menene ban sani ba karatun fatiha menene ban sani ba karatun sura menene ban sani ba ruku ha har sallama bai san kawai ba kawai yana yi dai kamar ra'aitan nan wasu malamai mushaddaru ne suka ce in zai shekara dubu yana sallah bai da sallah shekara dubu bai da sallah saboda ai baka san matsayin abin da kake ba wataƙila ka dau matsayin musahabi ka kai matsayin farilla kamar yanzu sami Allahu liman hamid wa rabbana wa lakal hamd in kana kula da mutane a cikin sallah zaka ji wani ko kabbara bai yi amma da an ce sami da ladai ya ce sami Allahu liman rabbana wa lakal hamd ya ba farilla ya kama wani abu can to da haka fiqhun hadisin shine ka tsaya kai sallah yanda ta kamata amma dai wasu daga cikin malamai kadan suka ce a'a idan mutumin nan da yazo yayi sallah bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabbi ba sallar shi tayi aka ce amma fa in akhadha wasfiha al alimi idan ya dauko kwaikwayon wannan sallah a hannun wani malami idan limamin angoku ka gani daman kai tunda ka tashi kana zuwa ana jam'i da kai kaga yanda liman ke dadewa a ruku'u da sujada kana yi to an ce tayi amma dai kaga bata ansu ba sai da shi shawuya haka ne ko to kai wanda no problem ba matsala ba idan ka yi kuwa da Allah mai kokari a ranka kula da sallah kuma a ranka yinta kallo kan yanda ya kamata a yi ta bisa koyewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam متفق عليه وان حديث بخاري ده مسلم سوره حديث وانه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه ابو داود shi ma wannan hadisin an samo shi daga abi huraira ta Allah ya kara mashi yadda kuma aba huraira ya anso wannan hadisin kai tsaye daga manzon Allah manzon Allah ne ya faɗa mai da bakin shi shi kuma ya ji da kunnen shi aiki kuma ya cika kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza laqiya ahadukum akahu idan ɗayan ku ya gamu da ɗan uwan shi falyusallim to wajibi ne mai sallama in dai ka gamu da ɗan uwanka to wajibinka ne kamar sallama kuma mun karanta hadisin baya wane ne yafi muhimmanci manzala ce wanda ya fara sallama da haka kullun dai ina faɗa muhimmancin nan na sallama mu tsaya mu kula da shi wallahi mas'alar sallama za ta iya walwala rikicin Najeriya baki ɗayan shi na addini da na duniya sallama kadai duk inda musulmi yake ya rinka wa musulmi sallama za a walwala wannan matsalar abu na biyu duk inda musulmi yake in ya ga kirista ya mai sallamar da ta dace ya mashi ba wulakantawa ba tozartawa ba cin mutunci dala za samu matsala dole gingimin nan tsakanin musulmi da musulmi za a daina su dole gingimu tsakanin arna za a daina saboda me kana nuna ma dan uwanka da kai da shi duk ɗaya ne shi ma yana nuna maka da kai da shi duk ɗaya ne za a rikici in kafiri ne ko bayahude ko kirista ne tsakaninka da shi da ya zo a baban sande an kwan lafiya ya su sande suka kwana lafiya lautu an gode za a shiga kasuwa to Allah ya ba mu sa'a dala wata ran bayan ya ranka kaddara ka ga addu'an nan da musulmin nan yayin mun nayi ciniki amma an magana ka ce arnan banza kiristocin banza ya ce ma ina kwana kai banza da shi yaushe za ku shirya in musulmin ne haka ya ce ba salamu alaikum ka daure wala dan bid'an nan ne rawa da shi da Allah yau ya za zo na lahiya wallahi sallama za ta iya walwala matsalar Najeriya baki ɗayanta Annabi alaihi salatu wassalam ya ce lalle idan ɗayan ku ya gamu da dan uwan shi fali sallim alaihi ya mashi sallama manzo Allah ce fa in halat bainahuma shajaratun idan wata itaciya ta kange tsakaninsu kamar yadda na faɗa din nan ana cikin tafiya sai hanya ta rabu kai kai dama shi ya hagu kuna wuce ita ce kuka haɗu manzo Allah ce kai mai sallama kalli muhimmancin abin nan annabi alaihi salamu yace auji darun ko wata katanga ta kange tsakanin kuna tafiya ana zuwa sai katanga ta raba ku shi ya binan ka binan to ana zuwa ƙarshen katanga kan ka ci gaba da bashi labari ka ce mai salamu alaikum ya ce ma wa alaikum salam aw hajarun manzala ce ko wani dutse sun malakiya wusa ne game da dan uwan shi wani dutse ya kanye tsakanin su fal yusallim alai wajibi ne mai sallama dan kuma kai mai sallama ba wata kila rabo ku shedan ya canza bai tunani amma da ka ce mai salamu alaikum din nan shikenan kana iya ka zo ne ya bi nan fara kai ka bi nan fara shedan na iya ce mai kagawa tun daga gawa ne ya bi can gun daman dai ina zargin shi watakila bindiga ya aje can har da ne zai da Allah da kun haɗu zai natsu kuna haɗuwa sai ga kana ƙoƙarin sa hannu cikin aljihu zai natsu amma kana zuwa kan komai kuna haɗuwa sai ka ce mai assalamu alaikum wallahi ba bindiga ba ko tanka za ka ɗauko wallahi ka sauke mai da damuwa Wadaka akwai matukan mahimmanci a cikin sallama, manzo Allah ya karantar da mu sallama da ka ƴan uwa a rinka dagewa ana ma juna sallama. Ko ba komai. Ko ba komai duk haushin da kake jin mutum baka mai sallama. To kai baka neman falala Allah. Mun karanta hadisi fa baya. Idan ka ce mutum salamu alaikum Allah zai baka lada goma. Ko ya ansa ko bai ansa ba. in ka ce mai salamu alaikum wa rahmatullah Allah zai baka lada 20 in ka ce wa rahmatullah ya barakatu Allah zai baka lada 30 to wai kai dan kana jin haushin shi ka ce ma Allah wannan lada ban so dan Allah baka wulakanta kanka ba to laka ƴan uwa wajibi ne wajibi ne mu anshi umarnin manzon Allah idan annabi alaihi salamu ya gaya mana wani abu to mu aikata shi ko muna so ko ba mu so za mu ga sakamakon shi babu istihbabi salami idza dakhala baitahu babin da zai mana bayanin mustahabbancin yin sallama idan mutum zai shiga gidan shi ko idan mutum ya shiga gidan shi kaka ce ai gidana ne ko daki na ne a yi sallama kana iya zuwa kaga abin da zai bata maka rai in kana cewa gidanka ne ko watakila matarka ta dan shirya wani dan ha'inci ko tana dan kallon bari da ƴan dan garin masaran nan bari a kulla wani da dan aika mu wani can tunda kai baka bada ko da ka ce salamu alaikum ba ta zuzzage ba in ka fita ta ba ko to amma ta ganka baka ta tanwa kan tana diban ma garin masara ba za ta matsala ba ko musamman yanda mata ke da shagala wani lokaci in aka san baka nan shikenan an samu miƙewa inda ba a tara kayan wanki sai ga an tara ko inda za ga an zubar da kwata in kana nan kakkai faɗa ba a yi to kana zuwa ka shigo ka iske daidai kowar ɗakin ka tunda baka na an tara kayan wanki jim kaga yake ta faɗa ko to ka ce salamu alaikum kaga yesu tsoron su wani gun da su ya zauna lafiya to da ka akwai mahimmancin ko gidanka za ka shiga ko ɗakinka za ka shiga ka yi sallama قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah yace ya rasulullah ka gaya ma masu imani fa iza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wasu dakuna ko za ku shiga wani gidaje in ma ba kowa fasallimu ala anfusikum to ku makawuna ku sallama mana in ma ɗakin ka ne ka zan ba kowa ko to da ka sa kowa ƙaƙƙaƙ ka ce salamu alaikum wa ya gaya maka ba kowa akwai mala'iku akwai aljanai akwai ruhanai biyan da kake ganin ɗakin da za a yi ma kashafi in ka ga abin da ke ciki ba ka ƙara kwana ciki yadda kake kallon duk ai ɗaki na ne haba mala wani aljani na nan wata kwana na yake ta ibada ga mala'iku وإن عليكم لحافظ كراما كاتبين banda wa'annan da suke tare da kai akwai mala'ikan da wallahi tufafin kai yake kula da shi duk lokacin da wani abu mai cutarwa zai shiga rigar da kasa gale shi zai kakkabe ta duk lokacin da wani abu mai cutarwa zai zo shiga ɗakin shi zai korai baka sani ba dan an tabbatar da cewa babu dan adam din da ke da ƙasa da mala'ika 40,000 wanda suke ɗawainiya a kan shi kowa gaba duk gabarka kowace gaba akwai mala'ika da ke mala'ikun da ke kula da ita ibn abbas yake cewa akwai ɗan yatsa guda ɗaya wanda yake da mahimmanci a jikin ɗan adam kowa da nashi to wannan ɗan yatsar guda ɗaya akwai mala'ika wajen dubu hudu mai kula da shi ga mala'ikun abinci ga na numfashi ga na ruwa ga na shiru ga na magana ga na tafiya ga na duk gasu nan to suna nan cike da ɗakunan ka baka sani ba kawai ka je ka faɗa musu dan kana ta kamar kai ka gina Allah ce fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kawunan ku tahiyatan wannan wata gaisuwa ce min indillahi daga wajen Allah salamu alaikum gaisuwa ce daga Allah shi ya koya ta to kai ka kin abin da Allah ya koya to me zaka kuma mubarakatan Allah ce kuma wannan kalma mai albarka ce kuma watan mai dadi ce a zuciya duk wanda ka ga yamuwa zai samu natsuwa ɗan uwa mu kula da muhimmancin sallama mu tsaya mu kula da sallama sallama tana da matukan muhimmanci idan mutum na wasa da sallama to matsaloli zai ga matsaloli da yawa ha yanzu misali gidanka ne kai kayi ta kayi sallar isha'i kayi ta an ɗauke wuta can ka gan wahirarka ka taho ita goma takka ta ce bayi ba kai sallama ya ta zan wani ɗan ƙorantu ko ta san kai kowa ka dawa ya sha ɗaya da rabi yanzu gashi goma da rabi me za ta ce sai ka tarara kama ihu ko kaga duk wanda ya shigo da gaske in ba ga fuskar kama da duhu yaya kaga ka kai bayani ka ji to ka auna ka auna irin wayannan ka gani da haka wajibi ne ya zama cewa ana kula da wannan muhimmancin ko dan kariya yawa da sauransu وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن an so daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda kala ya ce قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا dan maliku yace manzon Allah ya ce mani ya bunayya ya kai dan karamin dana an kula da kalmar nan ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana ma'aikin Allah ke ce ma Anas ɗan Malik ya kai ɗan ƙaramin ɗana me yake ma'ana tausayi da ba da haƙƙi da mutuntawa da ɗaukan manzala irin ɗaukar da ya matsayi na Anas ɗan Malik Anas ɗan Malik ba shi ne ƙarshen da mutumin da manzala yake gani da daddare ya kwanta bacci. Daga Anas ɗan Maliku sai dai ya shiga gun matan shi. Shi kuma Anas ɗan Malik da an yi sallar ishayi zai je ɗakin da manzala zai kwana zai ce a bashi buta. A bashi butan manzala ya je ya ci kota da ruwa. Ya anshi asuwakin manzala ya wanke ya wanke ya wanke. Sai ya zo ya aje manzala a kofa daga ciki. shi kuma sai ya zo bakin kowa ya zauna gashi karamin yaro wani lokaci ma nan zai bacci sai manzo Allah ya gamo abin da yake sai ya zo ya tada shi ce Anas na da shi ta Rasulullah ka dawo yace to maza ka je ka kwanta hai da safi kuma abin da zai baka mamaki idan manzo Allah zai fito asuba kuma nan zai iske Anas dan Malik ya je ya gamo ya dawo takalmin manzala duk inda manzala ya kewaya a duniya in dai an je da Anas to in kaga kafan manzala ba takalmi to yana a hannun Anas dan Malik da wanda manzon Allah ya tira takalmi sai ya saka hannuwan shi ciki in kaga babu sanda hannun manzala tana hannun Anas dan Malik in kaga annabi ya tira azwaki ko an miƙo ma Anas zaka ba ba naka bane ya shiga aiken matan manzon Allah shine aiken manzon Allah cikin gida shine duk abinda za a sa yaro sai ce Anas je kai mana kaza wata rana maiki sai aiki Anas dan Malik yaje mai wata bukata aka dade aka dade Anas bai dawo ba ashe shi kuma shedan ya wancar da shi annabi ya aikai da yaga abokan shi kawai aka kama wasa ha manzo Allah ya ga shugu ya ga shugu sai ya tashi ya bi hanya sai na sai da manzo Allah ya zo kusa da sayyidina Anas sai ya waiga sai ya ga manzo Allah sai ya kifa da gudu dan Allah wannan gudu yake ce na tsoron kada abu gai ko sai manzo Allah ke cewa Anasu tsaya irakata tsaya irakata tsaya irakata ra'iraka ka anas to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yana jin anas a zuciyar shi sosai karshe ma shi yasa kaji ma yana kira shi da dan shi shine sirrin bana uba saboda shi na sha faɗa anas dan malik shekarar shi goma ana mutanen madina suna ta kawo manzo Allah kyaututtuka ma ya fi shi ta ce ya rasulullahi mu ni ba abin da zan ma hadiya da shi amma ga ɗana ne maka hadiya ya zama hadiminka Anas dan Malik ke da kuma annabi alaihi salatu wassalam yayi wafati manzo Allah na da wata sanda mai dallan kwasa haka wannan lokacin manzo Allah zai dan zagaya bayi bayan ya shekara 60 haka ita yake dogara an san dai labarin yanda tsuwa yake to Anas dan Malik da ya ga dai lalle alama dai annabi alaihi salatu wassalam yayi ban kwana sai zama bai wasa da wannan sandar da manzo Allah alaihi salamu yayi wafati kawai ya dauke sandai ya kai gidansa ya aji aka zo ana bayan lokaci aka ce kai wai ina labarin sandan manzo Allah mai lankwasan nan ana tsammala yace tana hannuna yace kuma ko da aka ce ba a gadan annabi to ni dai wannan sandar tana hannuna ko ba zan ba kowa ba daga nan ana tsammala sai ya rinka fito da ita idan dare yayi zai je yawo da ya fito da ita ya haska ya ta zama cocila ya je ya hidimar shi ya gama ya dawo in gari ma zai bari har ya gama rayuwar shi da zai koma ga Allah sai ya ce ma 'ya'yan shi idan na mutu idan kuka yi min wanka wannan sandar ta manzo Allah ku fara tsora ta kan kirji na ku sa igiya ku daure ta ku ku samu likafani na aka ce saboda me yace idan na je ma mala'iku za su tambaye na ce musu ni ne wa Anas dan Maliku ga ma sanda shi nan tare da ni kaga nan mu wa zai cece shi yau baya baya dai sanda sanda za ta cece shi ba annabin ba kuma aikin Allah ya ce mai ya bunayya ya kai dan karamin dana sallallahu alaihi wasallam idza dakalta ala ahlika yace in ka shiga wajen iyalanka fa sallim kai sallama in ka je zaka shiga gidajen iyalanka kada ka fada kawai kai sallama kaga yana da karancin shekaru manzo Allah na koya mai tarbiyyar shiga gida nan mahallin shahidi to kai kuma ƴaƴanka wace irin tarbiyya kake koya musu ta shiga gida gashi dai annabi ya koya ma yaro to kenan kai ma wajibinka ne ka koyar da ƴaƴanka sallama idan za su shiga gida duk yanda yaron kai ke da ya shigo kace ba kai sallama ba kuma kai sallama in ma ka fahimci wani abu ne na uzurce yazo yi koma bakin kowar gida sai kayi minti biyar tukunna to yi sallama ka shiga ya sako kawa ka ce koma ka ƙara sallama koma ka ƙara yi da Allah gobe in ya towa a uzurce ka ɓata mai wajen minti takwas zai da su ƙara ɓaci ai ka ji sallama tun daga ƙofar gida ɗaya kenan in zai shigo ɗaki shi ma ya koyi sallama wajibi ne mutum ya koya ma ƴaƴan shi sallama in kana cikin ɗakin ka duk ɗanka in ya shigo bai sallama kace koma koma ka yi sallama saboda ga manzo Allah ya koya ma sayyidina Anas dan Malik kuma ana ana samu wata matsala wanda an manya na yin wannan wajen sallama da mutum ya ce salamu alaikum kana cewa wa alaikas salamu sai ka kafa shi a ciki wannan kuskure ne kuskure ne idan ka ce salamu alaikum mai ɗaki ya ce ma wa alaikas salam sai ka ce mai in shigo in ya ce a bismillah to ya ka shiga in kuwa ce ina zuwa to ya ka bari watakila ɗan cikin tsawa zai wata rana ma'aikin Allah yana zaune a ɗaki ya tuɓe daga shi sai zani kuma nan duk cinyoyin shi ma buɗe sai sai na abubakar ya sallama da ya sallama manzala ce a ce ya shigo sai ya shigo manzala na jin har cinyoyin shi buɗe ga kafaɗar shi da har zuwa cibiyar shi buɗe aka yi ta magana zuwa ta umaru ya sallama shi ma ya aka manzala ce a ce ya shigo sai usmanu ya sallama ya ce usmanu ne ke sallama sai ce to ina zuwa sai ya tashi ya saki wannan zanin ya rurrufe har gwiwa shi har wajen ƙorin shi ya ce a bani wani mayafin aka ba shi ya lullaba ce a ce ya shigo yana shigo sai na umarai ce ya rasulallah na shigo halin da kake a ciki a ciki kai abubakar ce ni ma haka na iske shi kuma ce in shigo amma ga usmanu sai ce haba abubakar da umar ba na ji kunyar wanda mala'iku ke jin kunyar shi ba agarin wallin shahid abin kallo shine ashe kakka zama haka na ka kyala ɗakin ka haka na kawai kowa ya faɗo a duk wanda yazo ya sallama salamu alaikum in shigo in yazo ko kafa kace mai da idan kai baka iya shiga ɗaki ba dan Allah baka yi mai tarbiya ba to da ka yi an kula da irin wa'annan tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fasallim yakun barakatan alaika yin hakan zai zama albarka gare ka in kai sallama kace assalamu alaikum to sallaman nan za ta zama albarka gare ka wa ala ahli baitika kuma za ta zama albarka ga mutanen gidanka rawu tirmizi tirmizi ya rawaita hadisin wa qala hadisin hasanin sahih babu salami ala subyan babin da zai mana bayanin yin sallama ga ƙananan yara ba da manya ake ma sallama ba dole yadda ake ma manya sallama dole a yi ma ƙanana sallama don a koya masu tarbiyyar sallama wata rana ma'aikin Allah ya ji wata ƙabila ta banu salima haka da hantsi duk ba su nan sun ce gonakinsu sai iske kananan yayansu su yara ba san manzo Allah ba manzo Allah iske sun tattara suna wasa sai ce musu salamu alaikum sai wani mai dan waya daga ido kalla annabi ce salamu alaikum sai annabi ce salamu alaikum ce salamu alaikum sai ce salamu alaikum sai yaron ya ce salamu alaikum sai sauran su ma su ce salamu alaikum sai annabi ce musu salamu alaikum iska ma annabi wasa yana cewa salamu alaikum suna salamu alaikum salamu alaikum bai koya musu tarbiya ba to kananan yara babin da zai mana bayanin ka rinka yi ma kananan yara sallama kuma sallaman nan duka biyu mu al'adar mu ce ta gudanu cewa ba a gaisawa babba bai gaisawa da karami amma ba al'ada ba musulunci bane ya tanaji wannan ɗari bisa ɗari abinda musulunci ya tanada in dai mutum ya zo ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikas salamu to ya gama girmama ka wanda ya fi ka annabi hannu yake badawa ana bashi to amma kuma wannan ba zai kora wancan ba in an ga al'ada al'umma ita ce yin hakan shine girmamawa in an yi haka ba laifi amma idan mai girma ya baka hannu ka bashi idan karami ya miƙo ma hannu kaka ce kamar ni annabi muhammadu wa ka ba shi hannu duk tarbiyya ce to da haka yana daga mahimmanci a ranka gaisawa da yara ana ba su hannu amma a ranka koya musu gaisuwa ta mutunci yau ka ranka kawai yaro ɗan ƙarami ka ce mai salamu alaikum kawai ya sagalo ma hannu kai ma ka tabka wannan ba tarbiyya ba ce ba tarbiya ba ce wannan tarbiya duk lokacin da yaro karami zai gaisa da babba akalla ya sa hannu biyu ka gaisa da shi kuma ka mai da hannunka ƙasan nashi ka tallabi hannun nashi ka girmama shi kenan ba kawai ka miƙa mai ya miƙa ma ba in ka miƙa mai kuma ka sa hannunka ƙasa ka tallabi hannun shi ka girmama shi kenan amma ko assalamu alaikum ka danƙa mai hannu awa da Allah wannan ba tarbiya cikin wannan musulunci tarbiya ya sani mutunci ya sani an anas radiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim wa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu muttafaqun alaihi hadisin dai tunda maganar yara ce dole a sa anas dan malik an aso daga sayyidina anas dan malik annahu marra ala sibyanin Anas dan Malik ya wuce wasu ƙananan yara fa sallama alaihim sai masa sallama yace salamu alaikum ya gaishe su wa qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu abinda yasa kuka gane mu yaran nan sallama shi ma manzon Allah yana yin sallama tunda annabi na sallama ga ƙananan yara shi yasa ni ma nake yin sallama ga ƙananan yara da haka da Allah musamman tarbiyyar nan guda biyu ya kamata a lura da ita da kyau a koya ma yara sallama in za su shiga gida kuma a ranka yi ma ƙananan yara sallama kada a ranka barar su hakan muttafaqun alaihi buhari da muslim sun rawaita hadisin alhamdulillah saboda yanayin lokaci nan za mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صدق الله العظيم وصدق رسول المصطفى الكريم الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل دغي hudu da hamsin na'am to akwai tambaya to kafin mu yi tambaya ta baki ɗan uwa an san da yanayin da ake a ciki kada ku ga duk aikin alkhairi ina cewa ayi ayi ayi ni ba nan nake kallo ba ni abin da nake so sai dan makarantar riyadi yake shingida akan gadan aljanna ga hurul in wajen 70 suna maka fifita an gane ga gilmanin mukhalladuna ko ga hurul inin ka amsalin lu'lil makanun ko wa fiya ma tashhil anfusu wa talazzul a'ain ko duk abin da kake so shi zaka ci lokacin ka ranka tuna kana cewa ina ma a makarantar riyadu da aka ce in ba da kaza da ninkawa ne duk aikin alkhairi ni ba abin da ke burge ni ga abokin karatuna illa banda in ga yana yin karatun a aikaci a aikace ni wannan yafi burge ni duk tarin karatun ka wani yafi ka na wani ka koya amma dai yin aiki shine fa nima ajrun amilin to shi yasa duk abin da yazo na alkhairi banda kudi da ina da kudi sai dai aga ina yi kawai ta wannan yanda aka zo din nan wallahi ina da kudi nan sai in ce a ja layi 100 kowa ya je ba ba kudi ko ce kowa ga yanan ka je kai ta ce bane har sai an har sai wannan mushkilar ta wuce to banda kudin to da haka duk abin da ya taso na alkhairi mu rinka daurewa muna yi ba za mu gane amfanin abin ba sai mun shiga aljanna na sha faɗin hikayar wani daga cikin magabata zai koma ga Allah sai aka je yana kan gadon mutuwa yana cewa laitahu laitahu kana ba'idan laitahu kana ba'idan laitahu kana ba'idan yana cewa kaito ina ma ya zama mai nisa ina ma ya zama mai nisa ina ma ya zama cikakke ina ma ya zama cikakke ina ma ya zama cikakke ina ma ya zama sabo ina ma ya zama sabo yana faɗin wannan to yabe mutu bai warki haka tambaye saka muka Allah kana zaman jiya ka tada mana hankali sai muka ji kana cewa ina ma ya zama cikakke a ina ma ya zama mai nisa sai ya ce wallahi duk shirin da ake na mutuwa yace Allah ya gama mu an shirya komai duk takardu an bada kawai lokaci ake jira zai tafi yace kawai sai sako ya zo daga Allah aka ce ai na taba yin wata sada zumunta dan haka daga Allah an kara min shekara 10 yace cikin ladan da aka nuna min an nuna min ladan wani makaho ya zo ya rasa hanya na kama shi na dora shi kan hanya muka yi tuka daya biyu uku nace to biran kamiki yace da aka nuna mun benayen da aka yi mun sakamakon tuka ukun nan shi yasa nake cewa ina ma dai tafiyan mai nisa ce wannan ba nadama bace yace da nan ka cewa laitahu kana kamilan ina ma ya zama cikakke yace wata rana an nuna mun ladan wata rana na dauko waina zan ci sai wani almajiri sai yazo yace na raba waina biyu ya na bashi rabi da na bashi rabi sai aka nuna min benayen da Allah ya tanada min na wannan ballon waina sai nake cewa ina ma duka wainan na bashi wannan ba nadama bace yace kuma wata rana na fakiri ya zo je na yace dan Allah in taimaka in bashi tufafin da zai rinka yin sallah yace shikenan dauko ta tsohuwar riga ta he na bashi yace da aka nuna min falalar da na samu ta wannan tufafin sai na rinka ina ma sabo na dinka na bashi wannan ba nadama bace to ban san ku yi wannan ka a ce din an zo karatu a ce a taimaki wani a ce a ka te ka gode ma Allah ma da nake cewa ka taimaki wani da Allah ya kiyaye ka ba ni nake cewa ka taimakawa zan zo in ce ku taimake ni a rinka tara min biyar goma zai yi idan in ma ta kura yin fitinan masu motocin nan in ce to kai wa motar ka za ka kai ta kasuwa gobe ina da bukata kaka ku gode ma Allah da nake cewa ku taimaki wani ba ni ku taimake ni ba to akwai ga yanayi an zo wannan yanayin ko yawa ga kudinka amma makulli ya bace ko yawa ga kudinka amma ba makulli kai ba matsayaci ba kuma kai ba mai kudi ba to kuma ga wani aiki ya taso mana wanda litinin talata kadai suka rage mana akwai wata yarinya mareniya cikin marayunmu nan daman dai lokacin da aka kawo mana ita uban yaransu irin ibtilayen nan kawai abokin shi ya ɗaukai a mota mu je nan karasa ne idan aka dawo da gawawakinsu to yanzu yarinya ta girma har da mahaifiya ake zuwa nan suna ansa tallafi to yanzu ita ma mahaifiyar ta rasu kuma dukkan familin baban baki daya ba ko daya wanda ya rage yanzu kawai kakarta da ta haifi uwarta za ta yi aure ran talatin nan za a ɗaura aure kuma saboda ba abin sun nemi a ɗaga an ɗaga sun nemi a ɗaga an ɗaga yanzu abin na neman magana ta lalace da ka dai an ce a yi shahada ran talata na a dai ɗaura auren nan to me abun yi bai kamata a tausaya ba to an ji yanayin da ake a ciki kuma gashi ba kuɗi kuma su ba su da akawun balle a ce to a ranka masa transfer to ba da shawara shawarar da zan ba da ita ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane sun zo wajen shi suna cikin halin tsarari manzo Allah yayi hudu ba yayi hudu ba yace wanda yake da abinci yayi baiwa da shi ga wanda bai da shi wanda ke da riga guda biyu yayi baiwa da ɗaya ga wanda bai da ita wanda bai da annabi ya dinga lissafa to ai yanzu ko da ba mu da kuɗi a hannu ai wasu suna da masara ko wasu suna da dawa wasu suna da magi wasu suna da gishiri ko wasu suna da zanin gado wasu suna da katifa ko babu akwai ko to tunda ba kuɗi ni abin da nake ba da shawara don Allah don girman Allah mu faranta mu manzon Allah ciki da faranta mu wannan marainiya ciki wallahi da ina da abin da za wannan abubuwan gaya mu kowa don girman Allah kowa ya je gidan shi ya ga me zai kullo ya kawo mai tiyan masara mai dawa mai kwalban mai mai magi mai mai kuma mai gishiri mai shinkafa mai cikin nakan ka ɗebo ka kawo mana mu idan aka haɗa mun san yadda za a yi insha Allah a ta zai rufu kowa ya ba kudin shi amma yau mai aikin out kaya a ƙasa daga dan Allah dan annabi duk wanda ya ji maganan nan in Allah kai mu gobe kada ya da rana ta fadi bai kawo mana abin da zai kawo mana ba dan Allah dan girman Allah dan alfarman manzon Allah ya ka abin da zan ce kin da haka kowa ya kullo abin da zai kullo ya kawo in an zo ga bishi wannan shago a ci gaba da kawowa mu ga abin da aka samu gobe litinin insha Allah zuwa dare mu ga yanda za a yi a kukkulla abin da za a yi Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya ba mu ikon taimakawa to tambaya ina mai tambaya amin kake yi kai kanka ko ake yi to na'am
malam akwai malaman da suke jawabi suke cewa wanda ya azama su alhamis kuma saba eh Allah ne ba da dare shekara eh shekara 900 ne shekara 900 eh malam
eh wai in ƙara kamba ma maka abu ne to me tambayar ka a sai zai ke na kama malam to idan mutum yayi azumi a cikin watan Rajab ranar Alhamis ranar Juma'a ranar Asabar uku kenan ko to Allah zai zai bashi ladan ibada na shekara 900 wannan gaskiya ne yana na rubuta cikin littattafai yawwa wanda goma su surutan ba azumin Rajab ba waye ba sai mun je can in mun je can a gabu wa alaikas salam ban ji ba eh eh eh eh to ita waka ita dai muryan mace tsiraici ce muryan mace tsiraici ce to kaga in dai murya ta tsiraici ce a sallar farilla ma an ce ta yi ƙasa-ƙasa kada ta ɗaga murya ta wani yaji to a kuma ya ce wajen bege wajen yaban annabi ta ɗaga murya eh to da ka kaga abu yana buƙatar sai to kuma in ka kalli wannan kuma za ka ji an ce matan annabi sun je kai amarya har suna waƙa an ji to kuma ya za a yi to mahita ita ce inda ya zama larura ne sai an ji muryarsa a ji inda ba larura bane kada a ji daka wajen yaban annabi ba larura bane a ji muryar mace ba larura bane in ma ke ke rubutun to ki rubuta ki ba mijin ke je ko ki ba danki in ko ba su iya ba ki rinka rera abinki a gida dan Allah Allah zai ansa bayan kin je kin shiga duniya ana ta yanzu wayannan matan da ke wannan waƙoƙin akwai da yawa wanda suna jin waƙoƙin ne amma ba begen bane muryar marcen ke burge su da haka gaskiya irin wannan abin da waƙoƙi mata ɗin nan da suke shiga cikin abin nan gaskiya ya kamata a bari maza su yi waƙa in mata za su yi waƙa to in ya zama da darura ya a yi kuma duk ban jahilci hadisan mata ya yi mawaƙa da suka yi ba ban jahilci wannan ba yawwa amma dai ba irin wannan suka yi ba yawwa Allah ya mana muwafaka wa alaikum salam to to ga wani kaga shi shi da yake je ya je abin nan yau da aka ga wani haya fara kawo tashi ne rashi to ko su masu kuɗi su kawo eh to masu son su bada kuɗi ko wanda za su bada kuɗin suna da su to ba laifi da aka ga malam jamil da in sai kaga amma da aka wa abamu goma ishirin ka abamu goma ishirin yawwa ka tashi a ansa yawwa eh to su ma ko to shikenan su ma wanda za su yi kiran su fa shi ma za mu ansa yau masu kayan abinci kuma da Allah su kawo nan shagon su shiga gobe amin a a kullun kana iya yi kullun kana iya yi ba ga wasu kokari ba ma masu yin wata kwana 60 suna yi su hada da Ramadan kwana 90 ba laifi zata eh kwarai kuwa ya halatta mace ta yi ma namiji sallama ko ba ko ba maharaminta ba ne ba mun karanta hadisi na rana ita wa maza Allah ya ma mata sallama ba laifi insha Allah wa alaikum salam eh eh wannan wannan riba ce ka bada dubu goma a baka dubu tara kudi an wannan haramun ne riba ce kuma duk wanda ke cin wannan arzikin shi zai lalace a kiyaye wannan ibtila'i ne dan lokaci zai wuce yawa mu da muka ga corona muka ga waye wannan canjin kudin ya tada mana hankali wa alaikum salam eh ko masu POS abin da ya kamata a tambaye su da sunan sana'a ko shin tsakaninku da Allah wannan cajin da kuke ma mutane kuma banki ya canza ya mai da cajin haka ne eh yanzu banki idan mutum POS yake suka je suka bashi miliyan 1 tsakani da Allah a dokarsu sun mai da cewa duk in sun ba mutum miliyan ɗaya ya ba su miliyan ɗaya da dubu ɗari ina ba ka tambayi an yi wannan cajinsu abinda aka sani abinda aka sani a cajinsu idan ka tura dubu goma su cire naira ɗari to yaushe ta jujjuya ta zama haka to da haka wallahi ko suke yi ribashi kuma mutum zai fuskanci mugun talauci zai fuskanci mugun bala'i Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu mu yi hakuri duk abin nan yayi wuta wata shida to kai da ka shekara wajen shekara goma sha biyu ana ta bugun kanka da guduma duk ka hakuri wata shida eh wannan zaman Najeriya ba bugun kai da guduma bane kai dai ayi hakuri ba kawai me mala kake cewa na'am idan mutum ya ci bashi da wayar shi ya mutu ranar lahira zai biya kamfani kudin shi ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa sani ƙwarai kuwa eh ƙwarai maimaita idan mutum ya ci bashi da wayar shi kamfani ya baka bashin kudin shi ayi hakuri kamfani ya baka bashin kudin shi ka mutu baka biya ba ranar kiyama zaka biya kamfani kudin shi a ji da kyau ba ba shi sunan shi ba to ka biya su abin su wallahi muna kaga yanzu a ta irin wutan nefan nan kaga wutan nefan nan ka sha wuta ka kibiyan kuɗi wallahi za ka sha mamaki a laya wani arne kawai zai ci kwanar kai ce muke da kamfani wallahi mu kiyaye kanmu wallahi mu kiyaye kanmu la yara ba wasa bace Allah ya gyara mana daga kai shikenan ya ci bashi eh na'am eh eh eh yanzu abin da ya kamata in ka ci bashi an sace wayar wannan ɗari biyun ka ɗauke ta kai sadaka da ita Allah ya kai masa ladan su shikenan ka huta ba hanyar abin da mutum zai duniya in ka je layara da haƙin wani sai an ansa za a za a gama abin da ake Allah ya gyara mana fatiha da salatul fati Allah ya biya dukkan bukatun akwai malam wala wala sababu namu nan na makaranta Allah ya gama ya rushe wa ranar alhamis kenan ko alhamis zai muka yi jinazan nan ko Allah ya gafarta mashi Allah ya ji kanshi Allah ya mashi Allah ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam